نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل الكمل أتقل أتقيائي أعبد العباد عبادة أقرب المخلوقات إلى الله جملة أسعد الكائنات حسا ومعنا أبلج وأصدق وأزلق وأبين وأتم وأكمل وأشرح وأبين من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى جماعة المسلمين خصوصا كود أبنجي الله ya ba ku ikon halattowa wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku ɗimbin miliyoyin musulmin da tun farkon wannan wata muke tare da ku ta tsanin kafafen watsa labarai kamar da muke maimaitawa kullum saboda a tahaddusu bi ni'matillahi shukrun mun samu muna mu'amalantan ku a gidan rediyo albarka bauchi da safe kowace safiya takwas na safe zuwa karfe tara muna tare da ku da kuma ku da muke tare da ku karfe goma sha ɗaya daidai na dare a gidan rediyo federal glove fm bauchi da kuma ku da muke tare da ku sha biyun dare a gidan rediyo brc bauchi ɓangaren fm da kuma ku da muke haɗuwa da ku ta yanar gizo kowa da sunan shi da darajojin da allah yawa kowa na gaishe mu da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau mun shigo la'asariyar litinin busa horewan ubangiji kuma ita ce la'asariya ta 24 inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ita ce kuma la'asariya ta hudu a goman ƙarshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una 24 ga watan tara musulunci watan ramadana ta hijira shekara 443 yau ma ubangiji ya kuma ara mana aron dama da zarafi mun da za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya ƙaddara muka tsaya cikin wannan aiki mai wuya mai wahalarwa aiki mai hatsari in ba a dace ba Allah ya ƙaddara mana mu dace aiki mai lada gwaggwaɓa Allah Allah Allah ka sa mun dace mu yi ka ba mu lada gwaggwaɓa wannan aiki shine aikin da hadisi zai yi magana ya isar wa hadisai hukunci na ubangijin da shi kuma ba hadisi ba ne kuma ba fani ba ne to allah ubangiji ya mana arzikin fahimtar sakon busa daidai kuma ya ba mu aron dama da zarafi mu isar wa bayin shi a busa daidai Allah kuma yi wa bayin nasa muwafaƙa su fahimci saƙon a bisa daidai kuma da muɗin da suɗin da kuɗin Ubangiji Allah ya samu a ceton sayyidul wara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amin fa amin summa amin ya ilahal alamin a jiya mun tsaya alarama mai mana karatu alarama malam abubakar muhammadul amin ya karanta mana aya ta 129 daidai a wannan sura ta uku suratu ali imrana mun fassara gwargwadon yadda allah ya kaddara allah sa mun dace yanzu nan kuma zai karanta mana aya ta 130 daidai a wannan sura ta uku suratu ali imrana bismillah akramaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون
Allahu akbar walillahi alhamdu wannan ayar in kun duba siyakin yadda ubangiji Allah yake aiwatar da yadda yake so saƙon ya iso gare mu muna cikin ayoyi da ubangiji ke maganan waƙiyar uhudu kuma Allah Ubangi sai shigo da kuma ayoyin kissar waƙiyar badar kuma yanzu kuma Ubangiji Allah jiya mun yi khatama cewa ya ce da yin gafara wa bayi da yi musu azaba ya ce duka nagunsa ne mashi'arsa ce kowace liman ya sha'u ce saboda haka kuma yanzu Allah Ubangiji zai saki kalma ta ƙauna ga wadda baya so ya ƙona su tunda yana da ‘yanci ya azabtar to ga ɗaya daga cikin aikin da in ba a bari ba to zai azabtar to shi ne sa shugaban halitta alaihi salatu wasalam ya gaya mana cewa ga yadda za mu yi mu kauce ma azabar tasa Allah ya ba mu ikon kaucewa ga barin abin da zai sa ya mana azaba daidai wannan gabar kafin mu shiga fasara muna ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jiya malam muhammadu sani na jahun gefen tsohuwar makabarta ya tuna mana mai addu'a wa gyatuman abokinmu ustaz malam ɗahir ibrahim jahun allah ya ƙaddara jiya muka yi mata addu'a kuma ajiyan daddar allah ya ɗauranta ta haka muna yi ta'aziyya wa dukkan zuriyan ita umma zainabu mahaifiyan amininmu abokin gugurmayan yada addininmu ustaz ɗahir ibrahim jahun Allah ya ji kan ita umma zainabu Allah ya yafe zunubanta Allah ya ji kan shi ustaz ɗahir ibrahim ɗin Allah ubangiji ya yafe zunubansa shi ma baban namu aran mamalan ibrahim baban na shi ma ɗin Allah ya ji kan shi kuma Allah ya ji kan mu sana cikin unguwar malam goje kuma mun samu rashin wata dattijuwa ita kuma muna ce mata umma shatu lungun malam goje gaba da gidan makaranta Allah ya ji kan umma shatu ita ma muna ta'aziyya mu duk wanda rasuwan ya shafe su sannan akwai amini na kuma wanda muke zuwa mu je mu raba dare a zaren da muna tarihin ma'aiki shine alaran malam kacalla kullum nake ce ma shi dan nawa ya tuna a yi mishi addu'a alaran ma ne ya yi gugurmaya wajen neman ƙur'ani da koyar da ƙur'ani kuma ya tsaya tsayi wanda ka bai ba da ƙofa an cim alƙur'ani mutunci ba kuma ya yadda manzan Allah ya fi kowa ya fi komai duk shekara a zarandada na da rai yanzu shi ke musu tafsiri to bayi da rai Allah ya ɗauransa zai shekara biyu da suka wuce Allah ya ji kanshi malam fatalla Allah ya fiye mashi kuma Allah ya fiye mana sannan jiya shi malam abubakar muhammadu amin ya gaya mini shi babanmu baba bala jikinsa babu lafiya to na ce mishi yau za mu yi mishi addu'a Allah ya ba wa malam baba bala wunti lafiya Allah ya yi wa malam baba bala laluran shi Allah ubangiji da mu da shi ya azuta mu da ƙarin lafiya da cika da imani sannan akwai kanwata kuma maryamu in hali ya yi gobe za su bar najeriya za su tafi ibadan umra to muna roƙo a saman ita a addu'a ita ma allah da ya yarda da tafiya allah ya yarda da ibadan ta zama karɓaɓɓiya kuma allah sa su maryam wato a titin shagari su yi wannan ibada lafiya su dawo lafiya su same mu lafiya haka muna fata mu ma allah ya kiraye mu ubangiji ya kira masu imani kadai a wannan ayar ya ce ya ayyuhallazina amanu dukkan nida'un da suke cikin ƙur'ani ko ka ce dukkan yadda Allah yake mu'amalantan mutane kashi daban-daban a cikin siyakin magana da su bisa usulubin alƙur'ani to babu kira da take da ɗaukaka kamar wannan in Allah ya kira wa'innan to akan kashe kunne ne don su ne kaɗai mutanen da ba wani mutum a sama da su a daraja cikan annabta da manzanci suna cikin allazi na amanun nan cikan walittaka da karamomi da dukkan ɗabaƙatu na auliya suna dai inuwan allazi na amanun nan ne kenan wannan ita ce ƙololuwar naɗi wadda Allah yake wa bayi duk wanda bai shiga wannan naɗin ba to kowace ɗi aka masa an naɗa shirme kuma a wajen ubangiji bai da kima Allah ya samu cikin allazina amanu Allah ba mu ikon karɓan amru da nahayun da zai biyo baya ya wadda kuka yi imani in ji ubangiji to sai duniya ta yi shiru duk sanda Allah ya wannan kiran ko ya biyo da umarni ko ya biyo da hani saboda Allah bai so masu wannan darajar kuma su je kiyama kuma su samu matsala kira ya zo muminai maza sun kawaita muminai mata sun kawaita ana jira a ji menene halara za ta idar me take so a yi a yi inda da rabu me take so a bari kuma dole a bari inda da rabu sai ya ce la takulun riba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ji Allah ya ce allazina amanun nan maza da mata na birni na ƙauye la takulun riba kar ku yadda ku ci dukiyar riba riba da nassin ƙur'ani da nassin hadisi da ijma'in malamai babu afuwa a kan cin riba babu uzuri ko mutum ya baka uzurin to kai da shi ya baka amma a hisabi za ka ga ashe uzurin ba karɓe ba ubangiji ya yi kashedi ya ƙi ya halatta riba amma ya halatta a saya a sayar wa a halallahu bai'a wa harramar me madadin riba ciniki na riba shi halal ne kenan me kishiyan ciniki na riba cinikin riba ita riban masan uwa ce da ita yadda ka ga hawainiya haka take wata ran takan yi tashakkuli sai mutum ya zaci ba ita bace kuma ita ce da ya miƙa aikin wa nasi sai nasi ya ce ai riban ce ita kuma ba ta kaɗan ba ta yawa cewa ni suna na kabiru a rabi ina cikin tsananin bukata kai sunanka malam muhammadul amin kana cikin wadata da mai bukata ne da mai wadata shi mai bukata abokin ganawan mai wadata sai na ce ina da bukatan ya ara mun dubu biyu akwai wata damuwar yanzu yanzu amma rana ita yau zan bashi sai ce da ni nawa zan tsora mar don su kudinsu na kasuwa ne in ya sake dubu biyun nan ta tafi durun cinikin zakara ko kaza ko zabuwa za ta iya dawo masa da ɗari biyar in ya sake ta zuwa mararraba tsakanin agwagwa za ta dawo masa ɗari hudu in alƙaleri ne haka to wannan tunanin nasa sai in mayar masa dubu biyunsa domin ni abin da aka ce in an bani dubu biyu na biya dubu biyu ko abin da Allah ya yadda kenan amma tun da shi na so ni da shi mu kone to sai na bar ma dubu biyunsa ya zama kenan na ƙi in ci na shiga in walla ta kulun riba ni da na je ci an gaya mun riba ne na fasa to wannan faifayin ke faifayi ta biyu ita ma wadda rikida take kaman ba riba ba kuma riba ce shi mala abakar ma'aikaci ne sai ka ce mala abakar ka zo da kafa tun tun daga kan da har ka zo ministry na a tashi wata ran ana ruwa da yar kake samun lif ko me zai hana mu baka bashin mashin bashin mashin motorcycle za ka biya cikin wata goma sha biyu ne kowane wata za mu cire kaza ne sai mallaba ka ce to a buga kalkuleto a gani abinda za a datsan nan na wata goma sha biyu in aka hada nawa ne sai aka samu naira dubu ɗari da tamanin ne ya ce to a kasuwa kuma yanzu ba buɗin nawa ne aka ita kuma dubu ɗari ne ga ta to duk wani gwaiduwa da sanuwa da za a yi dubu casa'in ɗin nan riba ne dubu tamanin ɗin kan ɗarin nan riba ne duk fasara to ai mu ne da mu je banki mu nemo maka bashi wa ya sawo ɗan kasuwa ya yi kasuwanci da kuɗin aljihunsa ni na ce ku je banki ku nema mun bashi ku kuke zo ku yi kasuwanci ku ci riba to ni kuma wannan cinikin a addini na haramun ba kaɗai dubu tamanin ba ko dubu ɗaya aka ɗora to a yi kasan mun sayi kati mun sa a waya mun yi kwantar duka wannan kalmomin gafata malam ba dai canza ba dai ɗorin nan na nan fa a riba me yasa ya zama riba wai ai an jinkirta ma ai biya goma sha biyu ne riban na sai wato jinkirin ya ka cafa in dai haka ne ma in ba na yi nasun ba yaushe ma dan ke tsakura hannu sayi bajaj to so kuma sun bajajance sun raba ka da rahama tun da Allah ce la ta'kulun riba sannan riba ce har yanzu in zo sha shago in sayi kaya sai in je in samu malam muhammadu sani a ma'aikatansa na karamar hukuma jama'an sani ga takalmi dan italy in biya yanzu ne dubu biyar in biya da jinkiri ne dubu bakwai ita dubu biyun nan an ƙara takalmi tsayi da faɗi ne in ce shi ɗin nan dai to a musulunci haramun ne kaya ɗaya da farashi biyu kwata-kwata babu za ka malar san sai ca'a ina da kuɗin biyan yanzu to ciniki ya hallata ya saya ya biya an samu almu'adatu ya miƙa an miƙa masu wannan riban yana zaga tsakaninmu inda biya uku ne kaza ne amma fa abin kuma singil ne da biya ɗaya da biya uku duka shi dai abin shi kenan to a shari'a kuma ba a double pricing abu kuma ma abu guda ɗaya babu shi kun gari ba ne in biya yanzu ne kuɗi kaza in da a jira ne ka ƙara kaza ai ka san mu ɗan kasuwa ne in rike mana kuɗi malam wannan fa duka fikira ce amma shi mahalicci bai da azabtar da mai ɗaukan bashi la darara wala dirara in kana kallon sa talaka ne yana da Allah Allah ya ki yadda ka tsotse shi sannan riba ne in sayi mashin da kira mala abbakar ce mala abbakar na sayi wannan mashin din naira dubu ɗari kai kuma gata kowane ranar duniya ka kamun dubu ɗaya shari'a bai yadda ba don zai fita nema ne mai nema kuma ɗayan biyu ne ko ya samu ko bai samu ba wannan bai'ul majahul ɗin haramun ne shari'a ba sai dai ka bani mashin ni kuma da dukufa kan titi in an wuni ruwa ba ka bi na ko kobo nan don ban isa na hana Allah yin ruwa ba ko ba fasinjan da zai yadda mai jagale da shi a ruwa ni ma ina kiya kishin ta lafiya da ka da yawa ma ce suna bin a cewa bashi malam da za a zuba abun a kotu islami kale malam ba sa ban zuba ba jahilcinsa aka duba aka ɗora mar bala'i babu dama ka yanka mun kullum na baka kaza don kullum ta ubangiji ce kana kwance kana bacci kana lissafi in kama dubu ɗaya yau to halana wuni gudawa ne a gidana ma buga kudin zan yi na miƙa maka ne na iya buga kudin ne haka ina gaya mana la takulin riba hanjin mu cike yake malam da riba cikin kala da nau'i bature kuma ya zo ya sake illata mu ya hana mu zaben shugabanni masana Allah sai masana boko su kuma dama yan boko ba san wannan hatsarin ba ba sani ta wani ai wanda ya karanta ne zai sai sun ɗauka ai business is business za ka tun da na lojin kuɗi na to kuɗin nawa dole zai ke accumulating mini ka ji mutum na magana kamar ya su fito daga waguna me abun dole a ciki ni fa bawa ne Allah ya bani yau gobe hana ni akwai yadda Allah ya ce maka in ka fita dole ya baka ne to amma ku gani to an shigo jikin noma riba jikin kiwo riba yan kasuwa riba kowa yanzu an bi shi an bi shi kai dai barazanar na da ma'aiki yake cewa na tausayin al'ummarsa ta ƙarshe wanda mutum ko ɗaki ya shiga ya kulle kansa sai dauɗar riba ta bi shi to wannan hadisi ko baka gane ba dai mu ne annabi ya mana jaje ko mutum ya gudu ya shiga ɗaki ya kulle ƙofa sai an yi ganwo an ɗauko riban an biyo shi da ƙuranta an yi gwamna a wannan jihar aka yi ta yi kowa ji aka ba shi noma ba a je ba sai ransa ya ɓaci sai kira shi wa gabanin manoma shugaban manoman maki manoman shinkafa manoman alkama sai gashi a rediyo yana musu surutu ya zan sha wahala in samo mana bashi ta mai girma shugaban kasa ya yi garanto ku zo ku karba kawai amma kuna baya-baya saboda al'adanku na wai ba ku karɓar riba al'adanku yanzu gashi kudu sun ci gaba sun karɓa malam yanzu ba za ka auna mu da littafi ba da kudancin najeriya mizanin kenan da addini a kudancin najeriya da arewacin najeriya wanne ne a gazaru wa aksaru wa abba'u wa akawa nan ne haka mu muna tsoron allah su kuma suna tsoron talauci sai ce to idan dai tsoron riba kuke ji interest din to ni gwamnan ku na ɗauke muku don biya muku sai aka ce Allahu aka kakkar su sun manta aikin da wakilinka ya yi makai yi wai su suke ta faɗo ga sassa Allah ba executive gwamnati habba ya ɗauke mana ruwa malam bai ɗauke maka ba ya raba muku ne za ku kirɓu tare babu abin da zai sa a sallame ka domin ya kamata ka ce excellency ina da observation kai din ka bar addinin da na san ka na zaɓe ka ne kana musulmi sunanka muhammad don tare aka haramta mana abin ba da kai tare ne ba a gidanmu ne aka haramta mana ba da kace a gidanku an ɗauki a tare ne in kuma duk da kai ka gaya mun yanzu nan mu sauke ka da board of law confidence matuƙar kana la ila illa to yadda riba take a gona haram nake tsoro kai ma zo kai tsoro don Allah allazina amanu la ta'kulur riba in ji ubangiji kada kaga ba kira mutanen wani kabila banu a allazina amanu ko kun san shugaban halitta har ya kaura ya koma zuwa ga rahama bai iya ya gaya wa sakakuran ɗaliban nan nasa hatsarin riba dirhami biyu ba don kansu ba zai ɗauki munin ba ba haziƙin sahabi ko sahabiya namiji ko ta mata da in aka shiga bala'in dirhami biyu kansa zai iya gane inda aka dosa shi sa manzo sai tara su a dirhami ɗaya akilu dirhamin wahidin min riban in kana so ka samu tudun laifinsa manzo ya ce sai ka samu mutum baligi kaga littafi ya hau kansa kana musulmi ya yadda da kaɗe ta kan Allah da sannan mai hankali takalifi na kansa bai zama majanuni ba sannan a watan ramadana sannan da rana ba an sha ruwa ba da rana sannan ya ɗauki uwar da ta haife shi sannan ya tafi da ita ka'abatul musharrafa sannan ya yi mata tsirara sannan ya yi wa kansa tsirara sannan ya yi zina da ita a masallaci mai alfarma to idan aka tara wannan jara'in ɗin to shine an kamo zunubin dirhami ɗaya na riba kenan to me kake so ya fassara musu maganar dirhami biyu ai duk ma'aunayen sun ƙare a in dai munin aika-aika nan ai adu sun ƙare a nan to dirhami ɗaya wa kaifa dirhamai wa kaifa salasatu dirahim وكيف الدينار وكيف الديناران وكيف الدنانية shi yasa muke ta ganin bala'i jikinka ba lafiya matarka ba lafiya ɗanka ba lafiya a aiko ɗa shi ma daga ciki ma an kunso mar bala'i shi ma ya zo a majinyaci in ya dirhami ɗaya kenan to da san me cin dirhami ɗaya a kamar Najeriya to akwai fushin Allah a Najeriya adadin wanda ya tara wa'innan jara'i to me wannan jara'imu kuma yana buraya tsakaninku kasuwanku ɗaya ya ba za ga gobara ba makwabcinka ne a gona ya ba za ga fari ba a anguwa katanganka da tasa ya ba za ka yi baƙi cikin dare masu albarushi ba ai Allah ne aka fusata shi gafar mala la ta'kulur riba ad'afan muda'afatan su larabawa tsagin su sun la'anci riba tun tun tun tun kafin wahayi ka'aban da aka gina ta wadda manzo ya jaddada ta da aka kira a fil pound din aka kafa kwamitin neman taimakon a cikin sharuɗin an ce musu a makka da kewaye zuwa tsa'ifa zuwa yemen zuwa kuba in an san mutum na mu'amalantar riba kada ku karɓo taimako ku kawo mu gina kama malam mushrikai ne suke gaya maka sun yi allah wadare da mene da riba kafiri mai gunki na kashegi in an je nemo taimako kwamitin neman taimakon in an san a kasuwancin wani akwai riba a bar mar kudinsa ba a so inda a ce riban tana karni ko tana hamami ko tana wari malam duk da kaji duk muna ta yi amma hana kama kama razan da kana ci ce ai lalura ce ai a karama kalla ai inna allaha ghafurur rahim kuma ba inna allaha shadidul iqabi bane ha ba inna allaha azizun zul tiqami bane ba nabbi ibadi anni ana al-ghafur wa anna azabi rediyo ana ma talle ba shi ne mai karamin ruwa mun sassauta ruwa matanka ta je indo babba indo karama ta karbo tsinen nan kudi wa za a yi kiwon kaji rana ɗaya allah sai ya kashe guda ishirin sai kuma zogon aran ma akan makallahu musiba fa ya faɗa mana wallahi iyali na eh shi dan dolan kenan wallahi iyali na ko ta karɓo kuɗi malam kajin nan duk mun zuba da mu huta wallahi jiya ishirin sun mutu a rama ku ka san makarin masifa ka ce tsaya da Allah daga yana karɓo kuɗin wallahi ce ai ha excellency ce ta yi garanto ma iyali na ta hannun shi zonal coordinator shi na can abuja ne wallahi shi ne aka rarraba wa mata ciki har da nima tawa mata ka ce to malam sai wani addu'a ni ban yi shi a jegun manyan malamai dan da ku kuma tsokanin Allah ne ai malam duk inda ka ga bakin tuwo an ce karka zargi wai bakin fatan matan ne a karka ce bakin tukunyan ne a'a bakin gari ne bakin gari malmala baki daga bakin gari mai so ya ga farin malmala ya nemo farin gari aka ba za a gan fusa ta Allah wace ka a ramma wallahi tallahi ko maka ka kwana qur'ani to kai ma ka goyi baya a raina Allah wata qullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron mu ji tsoron Allah kuma Allah ce la'allakum tuflihuna tabbas in kun tsoraci Allah to za ku rabauta a cikin jara'i da ma'asiya da ma'asim wadda ƙwar'ani ya faɗa ba laifin da ya ce in me shi bai tuba ba Allah zai yaƙi da shi sai riba fa'azanu bi harbin minan lahiwar wanda ya ji wa'azin riba ya ƙi ya daina ci da Allah da annabi suna dandare suna tsuma ya sai fito malam kun sha gani ana gobara ana zuwa ana zuba ruwa ka tabbata ruwa ne amma utan na amplify yadda ka san mai aka yi baɓon har ma mu zo muna mamata an zo ana zuba ruwa malam amma sai wutan yana mene yana ta hawa eh Allah yana huce haushinsa ne an gwada masa kunnen kashi ya ce tuni kuma zan hana ku ci kuɗin kuma hisabin nana ku da ku da ni mun tabbatar musibin da suke kan bin jikinmu suke bin dukiyanmu da dabbobinmu a yanzu da babu amma Allah guda nawa ne shi ne wancan Allah so da ana kiyaye mar mutum ne fa ya taɓa yin caca ya bar caca ya tsufa kullum na masallaci amma da aka zo da a yi ginin wannan masallacin na yanzu dalbatu da su iyayenmu suka ce an gaya musu banda kudin alhaji wani ya yi tatan ya gama tunna da ƙuruciya ban da kubansa iyaye suka ce mana an sikirinin wasu an ce ban da su to yau malam ko hanjin mutane kake tsiransa a bakin titi ka zo ka ce wallahi nan fade dace da masallaci Allah ana rabbul barkin imani wallahi muna bukatar masallaci wannan rabbul ai jini dan fodiyo ne kana ganin zakan ka fata malam ba maganan jinin wane ba in ita dukiyar Allah zai karɓe ta inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban da haka don Allah wannan lama annahiya la ta'kulu shi yasa ga an ya zafa nun da ta'kuluna ne to zuwa lamun nahayi sai zama an hazafin nun din alama jazman da take yi haka muna so mu ce Allah ya rabautar da mu Allah ya sa mu tsira in hali ya yi abinda za mu tsora kwanakinka na rayuwa da kwanakina na rayuwa mu yi ƙoƙari mu yi wa addini hidima don dai dole zan mutu kuma zan je jikin mizani wajen aune-aunen aiki za mu lissafa waɗansu wadda suka hidimta wa addini sai ku taya mu kirge a makka makkatul mukarrama wanda ya fara ɗosa na tawada ya zana a kan takarda saboda mu 'yan baya in mun zo mu samu addini marsuman mu same shi maktuban shine ibnu jurayj a makka a gunsa aka fara ga aikin tausayin kada 'yan baya su zo ba su da zaka'in hadda kuma su zo ba san addini ba kuma su mutu su shiga wuta bari na hidimta musu ya shiga kabarinsa hijira shekara 150 daidai daidai da wafatin al'imamul azam annuman bin sabit abu hanifatan numan radiyallahu anhu wafatin imam abu hanifa hijira shekara 150 to shi ma wanda wanda ya fara rubutun littafi a makka ibn jurayj shi ma hijira shekara 150 ya rasu mun samu magabaci daya mai biye mar kuma shine Muhammad bin Ishaq daga Ibn Jurayj wanda ya biyo baya da talifi a kewayen Makka shine Muhammad bin Ishaq shi kuma shekara ɗaya tak tsakanin wafatin Ibn Jurayj da wafatin sa hijira shekara 151 ya rasu duka a Makka wannan malama malami na madina wanda ya fara dosa na tawada ya dora akan takarda saboda mu yan baya mu samu addini a rubuce shine al-imam sa'id bin abi arubata wannan jagora hijira shekara 156 aka rasa shi a madina shine farko wanda ya fara aka gani shine al-imam sa'id bin abi aruba har yanzu a madinan wadda ya biyo mar shine al'imam arrabe bunu sabe ko arrabe bunu subaihin bitasgir in ka ce bunu sabe bitafkini in ka ce bunu subaihin bunu sabihin bitafkini bunu subaihin bitasgir duka kuma an karanta da haka shi kuma hijira shekara 160 ya bar duniya shine malami na biyu da ya ba da lokacinsa iliminsa tawadansa takaddansa ya rubuta addini na uku a madina shine imamu darul hijira malik bin anas bin malik bin abi amirin al-asbahi abu abdullahi al-madani shi kuma hijira shekara 179 kaga mai 150 ya riga shi tafiya lahira mai 151 ya bi shi mai 156 ya bi wancan mai 160 ya bi mai 156 to mai 179 fa kenan shi ne ya yi mai ya biyo su a basara kuma wanda aga ya fara sa tawada ya tsosana da ya rubuta addini shine rarraunar rawin nan hamadu ɗan salamata shi aka fara gani a basara ya tsosana tawada da alƙalami zai rubuta ilimi a littafi a ina a basara mun faɗi gwarazan makka mun faɗi gwarazan da suka fara a madina yanzu mun zo basara hijira shekara 168 shi kuma hamadu ya bar duniya a basara shi aka fara gani a kufa wadda aka fara gani ya ɗauki tawada da nufin zai rubuta ma 'yan baya addini a rubuce shine al'imamu sufiyanu bin sa'idin sauri sufiyanu sauri hijira shekara 161 aka busuna shi shi kuma a kuba shi ke da wannan awaliyar bi ma'ana shi ya fara a sham a sham kuma wadda aka fara gani ya yi talifi saboda 'yan baya su samu addini a rubuce shine al'imamu abdurrahman abu amrin al'auza'i abdurrahman al'auza'i shi kuma hijira shekara 157 aka busuna shi shi kuma a sham shi aka fara ganin ya fara yin talifin littafi saboda 'yan baya sai kuma garin da ake ce ma wasaitan a wasit kuma wadda aka fara gani ya fara yin rubutu shine hashimu ɗan bashiru ɗan ƙasimu ɗan dinar kana magana abu mu'awiyata sulami inda a wasit ne al'imam hashim shi ya fara rubutu littafi saboda 'yan baya su samu addini a rubuce shi kuma hijira shekara 173 shi al'imamu hashim bunu bashir bunu qasim bunu dinar abu mu'awiyata sulami hijira shekara 173 173 aka busuna shi a khurasana kuma magabacin da aka ga shine ya fara dosa na tawada da kan alƙalami ya ɗora a kan takarda saboda ya bar ma 'yan baya rubutu ilimi a addini a takarda a kurasan shine abdullahi bunul mubarak abdullahi bunul mubarak shi kuma hijira shekara 181 ibnul mubaraki farkon marubuci a kurasana kuma ya bar duniya a yemen kuma wanda ya fara dosa na tawada ya ɗora a kan takarda da nufin ya rubuta wani abu na ilimi 'yan baya su samu a yemen shine ma'amaru bunu rashid bunu abi amrin al-azdi ma'amarun nan namu dai na riwayar hadisin da muka man na a nan da littattafan malaman aljarhu wa ta'dil to wannan ma'amar din in dai a Yemen ne shine kuma ya fara tsosa na tawada ya sa akan takarda don dai tsakuri wani abu daga abin da Allah ya bashi saboda yan baya su samu kuma yi hidima wa addini shi kuma hijira shekara 154 ma'amar ya bar duniya Allah ya ji kansu duka sai garin da ake ce marayu mun faɗi wadda su ne a makka suka fara mun faɗi wadda su ne suka fara a madina mun faɗi wanda ya fara a basara mun faɗi wanda ya fara a kufa mun faɗi wanda ya fara a sham mun faɗi wanda ya fara a wasit mun faɗi wanda ya fara a kurasana mun faɗi wanda ya fara a yemen yanzu mun zo garin rayu a rayu kuma wanda ya fara talifi shi ne dai babban malamin al'imam jarir bin abdulhamidi jarir ɗan abdulhamid hijira shekara 188 aka busna shi shi kuma shi ne ya fara tsosana tawada ya rubuta littafi saboda 'yan baya hijira 188 wannan babban malami al'imamu jariru bunu abdulhamid ya bar duniya allah shi ma jikarsa mun samu mutum goma sha biyu masu tutan farawa ba wasu ne kadai mu'allifai da suka yi talifi ba ba su ne kadai musannifai da suka yi tasnifi ba su ne suka bude shafin yi sannan aka yi ne aka biyo baya ka kumanta dai akwai irin su sufiyanu bunu uyayyata hijira shekara 198 imam maliki na cika shekara ɗaya a kabari an busna shi da wata goma sha ɗaya da 'yan kwanaki duniya ta kuma rasa sufiyanu ɗan uyainata imam maliki hijira 179 wannan 198 nawa kenan tsakaninsu 179 imam maliki 198 al'imam sufiyanu bin uyaina tsakaninsu ya kai shekara nawa 179 wannan kuma 198 ratansu ya kai goma goma sha goma sha tara ne to kun ga daga wafatin imam majar hijirati duniya ta zauna shekara goma sha tara tukuna sai kuma su ta ɗan uyaina shi kuma ya gabata duka Allah ya ji kansu sannan kuma akwai allaisu bunu sa'adin hijira shekara ɗari da saba'in da biyar ya bar duniya akwai kuma shu'uba ɗan hajjaji shi kuma hijira shekara ɗari ɗaya da sittin ya bar duniya wayannan sadatu guda goma sha biyar sun yi hidima ne wa addini don a san addini ba don a ba su ko kobo ba ne me yasa muka fara da wannan yau ka sani duk abin da ka motsa a duniya in dai ka sa aka biya ka a laira baka da koko muna an karawa ne ga wanda suke buya su yi talifin littattafa su ebe wa buhari haddasanansa su ebe wa muslim haddasanansa su ebe wa tirmizi amma su kira wai a zo taron gangamin kaddamar da littafi littafin duka duka shafi 20 peji shafi 20 ne feji 40 amma mutum ba kunyan Allah ba na ma'aiki ya fa gama zaginka kana taron suna ka bata addini ya gama zaginka kana taron karanta tarihin manzan Allah sunan kawai dan bid'a ya addabe ka amma kuma ya zo ya ɗauki littafin malamai ya ciro musu ilimin da suka yi jaula wani a taguwa wani ma da ya hau kwale-kwale ya tsallaka ya je ya samu hadisin tukuna ya dawo ala kwanansa tara bayi garinsa yanzu kawai a inuwa ka iba ka iba ka iba ka zo ka haɗa ciwa-ciwa duk wanda yi ma addini irin wannan to ya sani ya ci kuɗinsa ya ci ladansa kuma kiyama ta tashi buhari zai yi ƙaranka ka ebe min haddasa na ka sayar dan ni ban sayar ba wannan ita ma wata samfaifa ce ya kamata mu shiga ce ta yi mu in da ka yi littafi ka yi littafi al'umma su karu shi sa muka fara da wa'annan sadatu wannan kowannen su shi ma na da hanji in cin abinci kake so kai shi ma ba mala'iki bane yana da hanji shi ma amma ya kaddamar da littafinsa ya kira gwamnan jiharsa ya ce babban mai kaddama kuma babban jahili kai ka taba ji in ban da shinku a addini littafi ne na musulunci amma babban mai kaddamarwa ko fejin farko da za ka ɗora mar bindiga a nan ka kira mahaukacin da ya shekara sittin da hauka ka ce masa ya zo ya kama kunama ka ce lo ranka yi inda kai ne babban mai kaddamarwa ka mana bitan shafin farko musan abin da ke ciki malam zai ce ai ni ba malami ba ne wa ya kamata ya zama babban jagaba a littafi to amma tun da shi bai da baitul mali shi malami to jahili za kira to duk mai ɗauka a matsayin wanda addini yake yi in kiyama ta tashi zai gani ba addini yake kuma dole mu gode ma wa'innan ashe wa'innan waliyai ne littattafan da suka yi wani ma a fitilan man gida yake rubutu babu keken rubutu babu wannan lantarki da'ul kahari ba babu shi gafata malam da'ul kahara ba babu mai muktasar fa saboda talauci ba bai fa da kudin sayan takarda ba in yi samu takarda mai kyau ne iya karkade ba sai ya rubuta sai ya ruga a biyu in yi samu kwali mai kyau ya karɗe sai ya rubuta in yi samu fata kudin takarda bai da shi. amma kaji ya kira kaddamarwa na mai muktasar shek khalil bin ishaq al-misri hijira shekara 767 aka busu na shehu mai muktasar 767 kuma soja ne mayaki mayaki ya yi yaƙi ya ba da karatu kuma ya talifi Sheikh Khalil bin Ishaq al-Misri mai muktasa mai muktasa duk wannan ilimin da ke zuba makan a kwanakin da ba yaƙi haka kawai ka canza mun suna kana ƙazaman bidi'o'in da wallahi da za a busa rewa al'umman da suka wuce su dawo su ga yadda ka mai da iliminsu abincin cin abinci malam a wajen a kotun duniya ma za su yi karanka saka muna an karanwa muna jan kunne ko mu yi addini tsantsa allah ya ba mu ladan ko kuma mu cinye ladan mu a duniya shi ke wadda haka ina so in ce da mu gobe kuma insha Allah za mu dora kuma kar ku manta dai akwai sako da ya kama mu dole za mu yi a zawiyar ko mu yi ta a gobe in hali ya yi maganan ƙona ƙur'ani da aka samu wani tsinin ne ya yi a sweden kaga duniya ba ta ɗauki abin a matsayin komi ba saboda ba constitution ɗin ƙasansa ya ƙona ba alƙur'ani ya haɗa ya ƙona kuma publicly duniya suna ta hidimansu ubangiji kuma yana fusata sai bala'in ya barko kuma a ce ba a san daga ina ba yau za ka ƙona sifan Allah a duniya kuma Allah ubangiji bai aiko bala'i ba sifansa ƙura'aninsa haka kawai da takardar kudin kasansa ya daga ya ƙona na rantse da Allah da yana kullum kudin kasansa ko tutan ƙasansa amma da ke siffar Allah aka ƙona ana ta hidima ba a ma maganin in ba Allah zina amanu da suka san girman bala'in bato amma a takaice tafiya ta tadda mu je mu dama da mu cika kwanakinmu ne akan maganin alkur'an wa ulumu to kaga wannan ya zo kenan za mu yi saƙon da Allah dai shaida mu dai mun yi tir da Allah wa darai da wanda ya ƙona ma Allah sifansa kuma mun tuba ya Allah bala'in mun tuba bala'in kada ta shafe mu muna roƙo ya Allah bala'in ya tsaya a kansa shi shi ɗayansa jiya mala abbakar ya yi mana hidima mai yawa kuma na manta wallahi ban jinjina mar ba kun ga jiya mun lissafa takwarorin da aka yi ma baban ma'aiki sai di abdullahi amma kuma ina tsayawa ya zama ashe akwai ɗanmu a nan wanda shi ma labakar ya takwara wa baban ma'aiki sallallahu alaihi sallama Allah bakar muna ce jiya ma na ce Allah maka albarka an baka manta ba ko duk ku ne shaidu kun ji na faɗa ko to yau ma Allah ƙara maka albarka yau abinda muka mance jiya faɗa ba mun ce tun daga tarjama a juz'i na biyu na al-isaba fi tamyiz sahaba na hafizul asari alamul alami qadil qudati shihabuddini hafizul asari ahmadu dan ali dan ahmadu dan hajar al asqalani muka ce hijira shekara 852 aka busna shi to a juz'i na biyu na al isaba muka ce tun daga tarjama ta dubu hudu da ɗari biyar da goma sha tara a littafin daga nan ne ya fara ambata magabata wanda suke da sunan baban annabi muhammadu wato sayyidi abdullahi muka ce daga tarjama ta 4519 shafi na 273 muka ce duk wanda aka wuce sunansa abdullahi ne har sai da aka zo shafi na 386 aka zo tarjama ta 5,062 tarjama ta dubu biyar da sittin da biyu tun daga tarjama ta dubu hudu da ɗari biyar da goma sha tara duk wannan faifofin kowane sahabin da aka bi ta kansa a tarjama sunansa abdullahi shine jiya nake ce da ku wa ya kaddara ya tallata sunan ai muryan ta kasa na ji a rediyo allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu alwahidul ahadul auhadul fard shine ya karaɗe zukatan mutane su so su yi ma ‘ya'yansu takwara da baban masoyin haka nake ce da mu wannan ta isa arziki ga annabi babansa ya zama karɓaɓɓe a tsakanin masallata sunan ma warwatsansa ake kan Allah ya yarda kuma mun ce tsakura muka yi a cikin tarjamar muka ɗauko ɗari da wani abu shi kuma labakar ya cika mana da ɗanmu ya zama shi ne cikon na ɗari biyu na ɗari biyu ne? to mun gode mun gode mun gode Allah ubangiji saka kowa da alkhairi kowa ya halatto da niyoyin shi mai fadanci fatiha masu latin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العالمين سيقول إن شاء الله آمين